الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar juma'a tara ga watan jumadal ula safiyar asabar tara ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1436 daidai da 28 ga watan february shekara ta 2015 wannan shine kaset na goma daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'u sirat al-mustaqim littafi ne dake tattauna mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulmai wato mas'ala ta alwala'u wal bara'u tsarin yadda musulunci ya karantar da yadda ya kamata musulmai su jibanci junansu da kuma yadda ya kamata su mu'amalanci kafirai wajen yin baran-baran da manhaji da al'adu da karantarwa da tsare-tsaren rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafiran kitabawa ne masu littafi koko maguzawa ne waɗanda ba sa bin addinin sama babu shakka ibnu taymiya ya kai matuƙa wajen yin bayani da tantance wannan matsala yadda ya kamata idan jama'a masu sauraro ba su manta ba muna bibiyan ainihin al-ustad doktor Nasir ibnu Abdul Karim al-Aqal Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a cikin wannan muqaddima da yayi wannan ainihin littafi na tahqiqin da yayi zamu tashi a inda yace al-mawdu'u al-hadi ashara mawdu'i na 11 a cikin muqaddimar da yake wanda a cikin ta yana kokarin takaita mana bayanai ne dangane da abin da littafin ke dauke da shi abubuwan da suke cikin littafin sai yace haula bida'il quburi wal mazarati wal mashahidi wal athari wa nahwiha maganganun da ibn taimiyya ya dangane da bid'o'in da ake a kaburbura wal mazarat da bid'o'in da ake yi a wuraren da ake zuwa ziyarce-ziyarce wal mashahid da bid'o'in da ake yi a hubbari wurin da ake zuwa inda kabarin waliyai yake ko makamantansu ko wuraren da aka yi wasu wato yaƙe-yaƙe ko wasu al'amura masu muhimmanci a tarihi wal athar da ainihin burbushin abubuwa ce wurin nan shine fadar fir'auna nan shine fadar wane nan shine a kogon da ashabul kafi suka shiga da ire-iren waɗannan wuraren su ake nufi da al'asa wa nahwiha da ire-iren waɗannan min aktharil mubtadi'ati ash-shirkiyya wa akhtariha 'ala al-muslimina wa akthariha intisharan taqdisul mauta daga cikin watin bid'o'i na shirka mafiya yawaita a cikin al'ummar musulmai wa akhtariha alal muslimina waɗanda kuma suka fi haɗari ga musulmai wa aktsariha intisharan waɗanda kuma suka fi yaɗuwa fiye da duk sauran bid'o'i shine mas'ala ta taqdisul mauta girmama mamata darajata mamata wa quburihim da qaddasa ainihin kaburburan waɗanda suke kwance mamata a cikin su wal bina'i alaiha da fitina ta yin gini wanda za a mai da shi wurin ziyara ko wurin ibada a makabarta ko a wurin kabari wa takhsisun nuzuri laha da keɓance alwashi wanda ake musamman don kaburbura wa zabhi indaha da kuma yanka da mutane da suke yi da sunan ibada a kabari wa du'a'i ashabiha min dunillahi da kuma neman bukatu a wurin ma'abota waɗannan kaburbura ba Allah ba koma bayan Allah wattamassuhi biha da kuma a dinga shafan kabari ana neman tabarraki wa shaddir rihali ilaiha da kuma daura damarar tafiya mutum yayi tafiya musamman ya kama hanya ya daura siddi ya tafi ziyarar wani kabari a Sokoto ko a Gombe ko a Jidda ko a Iran ko a Iraki kuma kamancin haka duk waɗannan sa daga cikin bidiyoyin da suka fi yaduwa suke da hadari kuma ga imanin mutane waɗanda suke cikin rigar musulunci wal'ukufi walmujawarta indaha da kuma mutum ya zauna zaman dafa'ar zaman dirshan a inda kabari yake ya koma can ne wurin zama shi wal mujawarata indaha ko kuma ya makwabci kabari was salati indaha da yin ibada ta sallah a kusa da kabari wa fiha ko a cikin kaburbura cikin makabarta wattikhadil athari da kuma riko burbushin rikon burbushin atharil anbiya'i was salihin wa nahwiha burbushin annabawa da salihan bayi da makamantansu mazaratin a rike su a mazan wuraren ziyara wa mashahida da wuraren da ake zuwa a gani da ido wa tabarruku biha da wuraren da ake zuwa dan a nemi albarkarsu wa ittikhadha a ayadan a mai da su wurin zuwa shekara shekara ko lokaci lokaci gurgurdan yadda aka tsara wa nahwu zalika mimma huwa ma'rufun wa muntashirun bainal muslimina da ire-iren waɗannan da abubuwa waɗanda suke sun an san su kuma sun yadu kwarai a tsakankanin musulmai mun bulqarnir rabi'i al-hijri tun karni na hudu bayan hijira ma'ana tun bayan shudewan karnuka guda uku masu albarka karnukan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaidan alkhairi daga wucewarsu aka fara samun waɗannan fitintunu kamar yadda zahabi yake bada labari a cikin sirru alamin nubala ne yace karni na hudu na musulunci ya kasance wani karni ne da Allah ya jarabci musulmai mulki ya koma hannun 'yan bid'a karamita da ubaidiyya da ainihin rawafida karamita a ƙasar sham ubaidiyya a ƙasar afirka a ƙasar bagadaza kuma ainihin wato mulki ya koma hannun abin nan rawafid waɗannan su suka lalata addini suka kawo barna suka kawo ainihin bid'o'i waɗanda suka ɗauko daga 'yan uwansa maguzawa farisa da rum a ƙasar Bagdad aka wayi gari ana rubuta maganganu na zagin sahabbai a ƙofar masallatai yadda kaga ana rubuta ayoyi ana ma masallaci kwalliya haka ake rubuta tsinuwa haka ake yin bukukuwan nan irin na ranar tunawa da ran da aka kashe Umar ana murna ranar tunawa da wanda ya kashe Umar wannan zindikin Abu Lu'lu'a ranan Gadir Khum a lokacin da aka aka fara wannan bidiyoyin a ƙasa ainihin Iraki a ƙasar sham kuma waɗannan ƙaramita suka kawo bala'i na kashe malamai da zalunci da ƙwace dukiyar mutane da harkoki na ɓarna suka ba da dama zina ta yaɗu suka buɗe wa luwaɗi ƙofa ya zama abin da ba a jin kunyayin shi sannan suka dinga cin mutuncin musulunci su ne mutanen da suka je musamman suka kai farmaki ƙasar maka suka kashe alhazai a cikin harami ana aikin haji har suna cewa to me Allahnku yake nufi da yake cewa man dakhalahu kana amina me Allahnku yake nufi suka sace Hajar al-Aswad suka tafi da shi wajen shekarar shi 20 a hannunsu jama'a wannan bala'in da ya faru a ƙari na hudu ne haka kuma ya faru a ƙasar Afirka nan ainihin daula ta Ubaidiyya Zahabi ya ce wannan ba karamin bala'i bane wanda shi ya bude kofar duk wata barna da ta biyo baya domin a lokacin su barna ita suka ba lasisi to shine nan ma da yake isharar cewa tun daga ƙarni na hudu aka samu waɗannan matsalolin a lokacin aka kafa duk waɗannan mashahid din kamar wurin da suke cewa kabarin sayyidina ali a najab a yanzu din nan ai ƙarya ne kawai kamar yadda malam ainihin khatibul bagdadi yake faɗa ne yake cewa da sun san kabarin waye wannan wurin da tsine mai albarka za su dinga yi kabarin mugaitu dan shuba ne a wajen amma lokacin wannan daula ta rawafid kawai suka kafa suka ce a nan kabarin sayyidina ali ne suka kirkiri ƙarya suka sa malamansu suka rubuta sai a ƙubi cewa ai sayyidina ali lokacin da aka kashe shi da aka ɗauki gawar shi akan ainihin wato abin hawa na raƙumi ko jaki da ake ɗora musu keken amalan kiɗin nan sai wai aka nemi gawa aka rasa wai ai mala'iku ne suka zo suka ɗauki gawa sai suka kawo ta nan suka zo suka yi jana'izar ta suka rufe ta a nan wajen su kuma daga baya suka gano wajen kenan to da irin wannan ƙarerayin su suka yaɗa su suka rawwaja su suka mai da su addini daga nan kuma duk al'amari ya lalace wa mutane tun daga wannan ƙari na hudun kaga tabbatar da maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kenan khairun nas qarni thumma alladhina yunhum thumma alladhina yunhum iyakan nan daga nan fa thumma yafshul kadhib ƙarya ta yadu bala'i ya yadu bid'a ta yadu Allah ya shirar da mu to amma Allah cikin hikimarsa bai gushe ba yana kayyade ma kasashen musulmai da zamunan musulmai yana ƙayyade musu waɗanda za su tsaya tsayin daka su ci gaba da yaɗa gaskiya kamar irin su ibn taymiya din da su ibn taymiya sun rayu ne a karnin da yafi wancan da muke magana lalacewa don bayan waɗannan abokan gaban na cikin gida ko kuma abokan gaba na waje kafirai tatar da makamantansu waɗanda kullum ba su gushe ba suna kawo farmaki suna ainihin zaluntar ƙasashen musulmai suna ainihin halaka rayuwa da addinin mutane da dukiyoyinsu amma Allah madaukakin sarki ya kayyade ma musulmai ire-iren waɗannan malamai su bin timiya don su tsaya su tsage gaskiya to alƙawarin Allah ne kamar da Allah ya ainihin wato tsara cewa za a yi ta kawo barna haka kuma Allah ya tsara cewa zai kawo mutanen da za su warware wannan barna kamar yadda manzo Allah ya ba da labarin wasu daga cikin al'umma shi za su koma maguzanci haka kuma ya ba da labarin cewa wasu daga cikin al'umma shi za su tsaya akan gaskiya la yadurruhum man khazalahu da haka kullun haka suradin yake bainal haqqi wal batil Allah ya shirye da mu malam yace fal muallifu yushiru ila anna awwala man fatana al muslimina wa ahdatha fihim hadhihi al bid'u muallifin nan wato ibnu taymiya yana mana ishara a cikin littafin nan akan cewa farkon waɗanda suka fitini musulmai suka sa musulmai cikin wannan muguwar jarabawa wa ahdatha fihim hadhihi al bid'u waɗanda suka kirkiro waɗannan bid'o'i wa ahdatha fihim hadhihi al bid'a suka kirkiro waɗannan bid'o'i a cikin musulmai sune ar-rawafid ‘yan shi'a masu zagin sahabbai, wa ma tafarra'a anhu, da abin da ya reshe daga gare su min firakil batiniya, kamar ƙungiyoyin batiniya wanda reshe ne na ‘yan shi'a, allatin tasharat bainal musulmina, waɗanda suka yaɗu cikin musulmai wa turkus sufiya, da kuma ‘yan ɗariƙar sufaye su ma sun taimaka wajen yaɗa waɗannan bidiyoyi, sun malfirak alhaƙida, sai kuma ƙungiyoyi waɗanda suke suna da makirci a cikin zuciyarsu game da musulunci. كالإسماعيلية والقرامطة والنسيرية كما إسماعيلية دا قرامطة دا نسيرية سوني إرم قنجوين دا مكف أنبتا أبايكم أنا ما ذائم أغنس إن شاء الله والاتحادية دا كما أين الاتحادية والحلولية قاشا قسمالي يتي سيأتي تعريف هذه الفرق في أثناء الكتاب za a zo za a yi magana akan waɗannan ƙungiyoyi kowace za a faɗi matsayinta da irin addininta da tarihinta a tattakaice insha Allahu a cikin littafin فهؤلاء هم الذين عشاءوا هذه البدع مال الناصر الأقل يتشي ودنن سوني سكا يادا إرائرا ودنن بدعوئي حينما كانت لهم دولة لو كتند الأمر يكوم هننس بعد قيام الدولة الفاطمية ودولة القرامطة في القرن الرابع وما بعده bayan tsayuwar daula ta Fatimiyya ta ƴan Shi'a ne waɗanda suke makaryata masu danganta kansu ga Ahlul Bait waɗanda ya tabbata ƙarya suke yi ba su da dangantaka da albaiti ko miskal zaratin babu dangantaka jini babu dangantaka addini babu dangantaka manhaji su yake ce ma daula ta fatimiyya ɗin ubaidiyya ɗin kenan da kuma daula ta ainihin ɗayan yan bid'o'in su ne wane daulatul qaramita fil qarni rabi' wa ma ba'dahu a karni na hudu da kuma abin da biyu bayan shi wa nasharu hadhihi shirkiyat suka yada waɗannan shirkoki wa aqamuha fi biladil muslimina suka tsaida waɗannan shirkoki a ƙasashen musulmai a ƙasashen misra da ƙasashen ainihin wato sham da iraki da ainihin nan afirka su ƙairawan da makamantansu ko ina suka yada bidiyoyi inda suke da mulki wa hadhihi albid'u la tazalu jathimatan fi biladi a fi akthar biladil muslimina waɗannan bidiyoyi ba su gushe ba suna nan sun yi cincirundu suna da ƙarfi a mafi yawan garuruwan musulmai ma adal bilad as-saudiya wa ba'd bilad al-khalij yace in banda kasar Saudi Arabia da wasu kasashen Khalij kadan kamar kamar Kuwait ma'ana mafi yawan kasashe waɗannan bidiyoyi sun yaɗu kwarai musamman kasar Misra kasar Sham kasar Iraki kasashen India Pakistan Afghanistan waɗannan kasashen musulmai da nan Afirka irin su Mali da makamantansu har nan Najeriya ma waɗannan bidiyoyi sun yaɗu girmama kabari baiwa kabari kima da ta wuce kima da Allah ya bashi zuwa ziyarar kabari roƙon ainihin cikin kabari irin abubuwan da fulani suke yi misali yanzu a kabarin dan fodiyo da sauran jahilai Allah kadai sai yawan su akwai mutanen da suke da aqida cewa duk wanda ya je kabarin dan fodiyo su bakwai to daidai yake da aikin haji ni na ji wannan ne ba wai labari aka bani ba na gani ne waɗanda suke zuwa suna lissafawa cewa na je sau uku yanzu saura guda kaza duk tsofaffi ne ga sunan fulani daga gombe da adamawa da bauchi da taraba za su dinga kukkulla kudadensu suna sai da dabbobi suna tara kudi don shekara za a taru a cika motoci a taho ziyara kabarin dan hudiyo a Sokoto idan an gama a koma sai a lissafa baɗi ma haka har mutum ya samu ya je so bakwai daidai yake da aikin haji haka kabarin Abdullahi Gwandu a ainihin wato a Gwandu haka kabarin sarkin musulmi wanda yake kasar Gombe haka sauran kaburbura na ainihin shehunnai da waliyai haka yan ɗarika suke tashi musamman daga kasashen mu na Najeriya su cika jirage su tafi kasar abin nan Senegal su tafi garin su wannan shehin nasu Inyas dan ziyarar kabarin shi da masallacin shi duk irin wannan bidiyoyin ne gayya suke musamman suna da agent suna da masu saukar da su suna da guide din abubuwan da suke sai an tara mutane jirgi guda ake tashi a tafi duk da sunan mene da sunan addini kaga da haka mu ma nan muna da abin da zamu bada misali akan cewa irin wannan bid'a babu shakka ta yada kasashen musulmai in banda inda Allah ya tsare Allah ya kara tsare mu sai ya ce wahiya tazdadu wa tantashiru kuma waɗannan bidiyoyi suna ƙara yaɗuwa suna ƙara hauhawa suna ƙara yawa suna ƙara yaɗuwa tunda duk wani shehin da da bai mutu ba idan ya mutu sai ya zama shi ma cikin lissafi ne duk wani shehin da da ba a san da kabarin shi ba idan an san da kabarin shi sai a lissafa da shi kuma mutanen da suke zuwa da suna ƙara yawaita wasu suna zuwa saboda su je su yi kallon wasu kuma suna da wasu manufofi daban kasuwanci da yawon buɗe ido da yawon ganin gari da haka sai al'amarin ya ƙara haɓaka kuma saboda an samu gwamnatoci suna taimakawa abu saboda waɗannan gwamnatoci irin na ƙasashenmu gwamnatoci wanda ba su da manufa manufarsu kawai a ce mutane su yadda da su su jefa musu ƙura'a da haka duk abin da za a yi suna iya goyon bayan shi ko da ya saɓa wa abin da a cikin zuciyarsu sun yadda da shi za ka ga 'yan siyasa ba ruwansu duk izalar ɗan siyasa za ka ga ba ruwan shi aka gan shi ɗan izala ne ko ɗan ɗariƙa ne ko ɗan me yana hulɗa da kowa kuma a aikace dai ba za ku gane wa yake bi ba waye baya bi ba ba abin da ya damai tun yana yi a zahiri har abin ya shiga cikin kwakwalwar shi ya bata mai akida ya gane ya dinga cewa ai duk ɗaya ne me yasa dan dai wai yana neman ƙura a gun waɗancan dan yana neman ƙura a gun waɗanda bai da addinin su ba sai ya dinga tazahuri da ya da bai da addinin su daga tazahuri kuma har yadda da addinin nasu ya shiga cikin kwakwalwar shi sai ku ji yana maganganu waɗanda suke suna fitowa ne daga aƙidar shi wanda suka saba wa abin da aka san shi akai to kaga irin waɗannan ƴan siyasa namu karkai mamakin su inda ƴan siyasa ne musulmai gwamnoni suke ɗiban kuɗi suna ba kiristoci suna tafiya ƙasar Jerusalem wai da sunan ayi adalci saboda ayi ana ba musulmai kuɗi su tafi aikin haji sun manta cewa wannan Jerusalem din babu shi addinin Kirista kirkiro shi kai akai a ran Najeriya kawai dan ayi ka fada da ka fada da musulmai babu kiristocin duniya da suke zuwa Jerusalem da sunan addini kamar yadda misali idan ka je Makka aikin haji zaka ga musulman ko ina a duniya sun zo to amma ka je Jerusalem kiristocin Najeriya ne kawai suke zuwa saboda dai wai su yi mudahati su yi rigima da musulmai su ma an kafa masa hukuma aikin hajjin su an ba su special advisor akan aikin hajjin su kuma ana raba musu kujeru kuma gwamnati tana daukan dawainiyar waɗannan al'amura to kowane gwamna dole wai sai yayi wannan dan dai a ce yana tafiya tare da su ba zai iya fitowa ya ce a'a wannan abun baya cikin addinin ku ba ku dai nuna mana abin da ke cikin addinin ku sai mu taimake ku akai ina fata mun gane jama'a yadda yadda yan siyasa mu suke suranta abubuwa kawai su ma ba su da ra'ayi nasu ba su da manufa sai abin da mutanen da suke so su goyi bayan su saka daura su akai Allah shirin da mu dan haka ake samun yaduwar waɗannan abubuwa saboda gwamnati ta goyi bayansu an ba su dama an ɗaukaka su sannan a duniya kuma a mataki na duniya majalisar ɗinkin duniya tana goyon bayan ire-iren waɗannan ɓarna ta kafa hukuma ta musamman wadda ke kula da tsare ire-iren waɗannan wuraren ita ce unesco hukumar kula da tattali a tarbiyya da al'adu da ilimi united nations uh, Uh, committee on uh, me suke ce mashi uh, UNESCO United Nation abin nan committee on education da culture and waye waye ba zan iya tuna tafasir din abu ba amma dai UNESCO din acronym UNESCO hukuma ce mai kula da tattali I mean al'adu da ilimi na al'umma da haka kullun tana rawwaje waɗannan asar din da aka samu wani ragowar wani gunki ko ragowar wani kabari ko wani wurin da za a ce nan ne annabuwa ne ya yi kaza nan ne al'umma kaza suka yi kaza sai a je a kewaye wurin a gyara shi a sa wanda a sa kuɗi a inganta wurin a ba mutane dama su dinga zuwa suna ziyara kaga an in an ba abin daraja kenan ya zama yana da ranar shi yana da lokacin shi yana da kulawar da ake bashi ta musamman Allah ya shaddu mu sannan sai mala yake cewa wa khasatan inda shi'a musamman a wurin yan shi'a wa asabi turqi sufiya da yan dariqun sufaye wallati tuliya biha aglabul muslimina waɗanda kuma waɗannan dariqokin sufaye an jarabci da dama daga cikin musulmai da su musulmai da dama sun samu jarabawa kasancewar suna jibinta kansu da ɗaiƙoƙi na sufaye ko da ba addinin suke irin na ɗan ɗariƙun sufayen ba wa ma takallama anhu al-mu'allif bi hadha as-sadad min mazahir bid'i wa shirkiyati yantabiqu ala asrina malam nasir al-aqal yace abubuwan da ibnu taymiya yayi magana a wannan bigira na ainihin abubuwan da suke da alaka da bid'o'i da shirka to babu shakka sun yi daidai wa daida da abin da ke faruwa a zamanin nan namu wa in ikhtalafat ba'd ash-shakaliyat wal mazahir koda sun bambanta a wani yanayin su da yadda suke bayyana li'amil zaman saboda yanayin zamani zamanin da suka yi nasu can zamanin Ibn Taymiyyah daban da wannan zamanin sai dai ka samu kawai wannan bambancin da ke da alaka da zamani amma fi jawharil amr a cikin asalin bid'ar da iri ɗaya ce ma'ana ziyarar kabari ce ake yi yanzu ta bid'a wancan lokacin ma ziyarar kabari ce ta bid'a amma abin da ake yi yanzu yana iya bambanta da abin da ake yi a da shekaru 700 saboda bambancin zamani kamar yadda maulidi da ake yi yanzu shekarun nan bayan 2000 din nan maulidi sunan shi bid'a ne ya bambanta da maulidin da ake shekaru 30 baya amma shi ma wancan bid'a ne kuma sunan shi maulidi ina fata mun gane sai ce a wa amrun akharu wani al'amarin kuma kazalika har ila yau wanda bahasahu al-muallif wanda ibnu taymiya ya bincike akan shi wa huwa shine mimma nulahizuhu al-ana yanmu wa yusri fi bilad al-muslimina wanda zamu iya tsinkayen cewa gashi nan yana habaka kuma yana sadadawa yana shiga kasashen musulmai kulliha gaba ɗaya kasashen musulmai wa huwa shine al-inayatu bil athar bayar da muhimmanci da burbushin abubuwa آثار الأنبياء والصالحين أمين وعمل المزارات لها da kuma ƙirƙiran wuraren ziyara wartiyadiha da kuma ba su muhimmanci kulawa da su a dinga renan wuraren wal ihtimami biha da ba da muhimmanci da waɗannan wurare wal hifazi alaiha da ƙoƙarin kiyaye su bal yace kai ba ma haka ba hadha min abraz ihtimamati wizarati siyaha wannan yana daga cikin abubuwan da watan hukumomi ko ministry da ke kula da asiyaha yawon shakatawa tourism ministry na tourism wannan yana daga cikin abubuwan da suke ba da muhimmanci da shi akan shi wa idaratil asar da kuma hukumomin da ke kula da museum wuraren tara kayan tarihi ma'ana sai a yi ministry na musamman da hukumomi na musamman wanda aikinsu kawai kula da wannan a Najeriya din nan akwai duk garin da ka je wanda yake da ragowar wurin da aka zauna aka yi bautan maguzanci ko aka yi wani yaƙi ko akwai kabarin wani mutum wanda ake ganin babba ne a tarihi sai a je a killace shi a gyara shi je ka ga inda aka yi kabarin dan hudu yanzu a Sokoto wuri ne mai zaman kanshi da ma'aikata da katanga da masu gadi da abubuwa haka an tsara shi an mai da shi wurin ziyara na musamman gwamnati ne ta yi wannan tana kulawa da shi tana fitar mashi da budget je ka abekuta akwai oluma rock wanda yake dutse ne da aka ce wasu maguzawa sun rayu akai masu bautar gumaka in ka je an kewaye shi an yi mai hukuma an tsara shi zaka biya kuɗi ka shiga a nuna maka har da ragowar ma kafiran da suke bautar zaka gansu da gawawakin su da da ramukan su waɗanda suka shiga inda suke yin abin nan haka me ake ce mishi kahf me sunan shi da Hausa kogogo da suke yi a cikin duwatsu duk gasu kuma akwai mutane masana har da masu PhD akan tourism ko archaeology waɗanda ma'aikata ne a wurin aikin su kun zo su muku bayanai su nuna muku ku shiga ku gani ana ganin wai wannan wani abin nan ne wani rawaje abu ne in ka je ƙasar Yaman akwai kogon da ake cewa shine kogon Ashabul Kafi waɗanda Qur'ani ya ba da labarin su mutane suna zuwa musamman har daga nan ƙasashen har akwai wanda yake takaman shi malami ne ta yada hotuna wai ya je ya je inda annabi annabi rijiyar da aka jefa annabi yusufa ya je inda annabi yakuba yayi wa'azi aka kama shi ya je inda annabi wane yayi kaza yana tunawa yana gano wannan ilimi ne mutane kuma ana ta siyan bidiyo ana kalla saboda rashin aikin yi duk wannan ba addini bane jama'a ragowar maguzanci ne ke ta faɗo mutane ya kamata mu dinga fahimtar wannan wannan mutum yanzu kana cewa wani zaka je misra sai ce to karfa ka manta da zuwa inda fir'auna yake sai ya maka wasiya da wannan ai shi ba abin da yake so ya je gani a misra ba fir'auna ba duk labarin da Allah ya bashi na fir'auna bai ishe shi ba sai ya je ya ga wata gawa da ake cewa ta fir'auna ce irin ire-iren wannan abubuwan suna nan a ko'ina to waɗanda duk duk waɗannan irin wuraren waɗanda musulunci bai ba da oda a je a ziyarce su ba kakkab ɗinsu bid'a ne zuwa wuraren musamman idan mutum ya je da sunan wai yana so ya girmama su ko yana son ya je ya gani da idan shi tukuna sannan ya ainihin abin nan amma akwai zan malam zai faɗa mana cewa amma akwai ibra ka ga abin da Allah ya jarabci mutanen da da shi dan ka tsara tsoron Allah ka shiga cikin taitayinka kasancewa sun fi ka ƙarfi da kafirci da baɗash akwai waɗanda ma Allah yake cewa ba a yi irinsu ba lam yukhlaq mithluha fil bilad ko to sai ka gani wannan ka wa'azantu amma zuwa wurin ai ta dauke dauken hotuna a tsaya ana a dauki hoto a tsaya anan nan da nan ana ta posting din sa akan net duk wannan ba addinin musulunci bane jama'a kuma ka je ka kashe kudin ka ka bata lokacin ka duka akai ba addinin musulunci bane inda musulunci ya tsara har a kasan makka wuraren da qur'ani da sunna suka tabbatar da aziyarta a addinin musulunci sanannu ne ma'ana uhudu ana zuwa wannan ya tabbata saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwarsa yana zuwa ziyarce su sannan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan makabartar baqi'a waɗannan sanannun wurare su ne muhimman wuraren ziyara a Madina amma har kogon da ake cewa na sai Quba ko su hudu ne dama masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai makabartar musulmai ta baqi'a baqi'a sai kaburburan shuhada Uhud sai kuma masallacin Quba su hudu amma duk wanda ba wannan ba masjidul qiblataini masjidu Aisha masjidu wane ne ga sunan kala kala idan ka je kasar Makka da Madina zaka samu jahilan agent sai ta zuga ka sai dai kawai kai da ma dan yawon kallon gari ne amma da sunan addini waɗannan ba addini bane waɗannan hudun su kadai ne suke a cikin addini amma za a dinga ce maka ka zo ka je gidan da inda aka shayar da annabi inda ya sha nono zo ka je ga gidan da su manzo Allah suna yara suke zuwa suna wasa duka ƙarya ne iya ƙwaryan inda ake ce ma ka'aba yanzu shine fa gaba ɗaya garin makara a zamanin da sa annabi suka rayu da haka duk wannan wurin da suke faɗa amma akwai shi to yanzu yana cikin ginin masallacin ne ba wanda ya sai identify din shi kuma sai a danna maka wani gida da aka yi shiga ɗari uku ba sai a ce wannan ne aka reni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka tsuguna kai ta kuka saboda imani sayyidina Umar tun yana raye dinga hana waɗannan abubuwan saboda an samu mutanen da in suka zo suka ga inda manzo Allah ya taba zama sai su sai sun zauna a wajen inda manzo Allah ya taba yin fitsari sai su sai sun yi fitsari a wajen duk wannan ya daga cikin ittiba'ul asar wanda ba daidai bane dan ku gane darajar shi annabin ne yake da daraja alayhi salatu wassalam idan ya zauna a wuri to wannan wurin bai iktisabin wata daraja ta musamman sai in Allah ya ce wurin ya samu wannan daraja ina ba ta fahimci wannan kamar yadda hular da ka saka sunanta hula da kai malami da wanda fasto ya saka duka sunanta hula babu abin da ya sa ta kanka ta zama tana da tsarki fiye da ta kan fasto dukan sunansu hula babu babu wani bambanci to sai inda Allah ya ce nan na da bambanci kamar yadda Allah da kanshi ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla nabi nabi ainihin wato ibrahim ya taka wuri manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna wurin wurin sananne ne gashi nan an san shi aka ainihin wato bashi wannan daraja safa da marwa inda uwa ismail ta kaiwa tana kawowa da makamantansu to waɗannan asar ɗin da musulunci ya ba su wannan recognition ɗin suna nan da wannan daraja amma haka nan kawai mutane su ƙirƙiro kansu wani abu wahala ma ƙarya ne tun farko tukunna sai a je kawai a ga wata bishiya ruwa na ɓulɓulo a ƙasanta sai a ce wai ruwan aljanna ne an sha yin haka a ƙasashen nan sai mutane su dinga bazama da motoci su tafi can cikin taraba suna ɗebo ruwa ruwan idan ruwa ne wanda akwai shi a bayan layinsu hala ma na hanfan garin su ma fi shi nagarta ba su je suna ɗebowa suna ta wanka suna zubawa cikin rijiyoyin su ce dan ya tarya wa mutane abubuwa iri iri ta halaka Allah ya shirye da mu dan haka jama'a dole sai mutane sun kula da waɗannan abubuwa domin kamar yadda Wahid Bali yake faɗa cewa musulmi bai mallaki wani abu da ya kai tsadan aqida shi ba zaka duk abin da zai taba aqida ka dole ne ka kula cewa kar ka bari ya taba ta baka da abin da ya kai da daraja domin ita ce abinda in dai ka je lahira da ita lafiyayya to duk gwagwarmai da rai in Allah ya so da kashi za ka kai labari aqida mai kyau ba in ko ka ji babu aqida to sai da hali kenan Allah shirin da mu wa sawa'un yace daidai wa daida kanat tilkal atharu atharul anbiya'i was salihina shin waɗannan wurare sun kasance wurare ne na burbushin annabawa da salihan bayi ka gari hira kaman kogon hira wannan kogo da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa yana ibada da kafin aiko mishi da ainihin Qur'ani ko wa gari saurin da gari saurin inda su annabi da Abubakar suka buye din nan lokacin da za su hijira da mutanen Makka suke nemo su suke neman su wa amakin salatin nabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama da wuraren da manzon Allah ya tsaya yayin sallah sawon a cikin masallacin shi ne ko a cikin wani gida ko a wani gari wa makanil hijra shashadara da bigiran wannan bishiya allati tammata hata bai'atur ridwan wadda aka yi bai'atur ridwan a Hudaybiya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya sahabbai suka mishi mubaya din nan wa nahwi zalika da makamantan waɗannan aw kanat athar al-umam wa shu'ub hakanan kuma ko ta kasance wato ta asar ne na wasu al'ummomi da wasu ƙabilu da dangogi ka asaril fara'ina kamar burbushin fir'aunoni wal ashuriyin da burbushin sarakunan ashuriyun mutanen ƙasar ainihin iraki kenan da kan'aniyin dukansu mutane ne na can wal jahiliyin da maguzawan larabawa wasiwahu da makamantansu waɗanda ba su ba au asaril musulmina ko kuma burbushin musulmai duk ɗaya ne ma'ana duk waɗannan da na sahabbai da na annabawa da na mutanen kirki duka ɗaya ne daidai wa daida ne babu wani bambanci to haka ko a yanzu don wani babban malami ya mutu ko wani wali babu wani a ce to dama nan yake zama yana yana sallar dare bari in dinga zama a wajen bai da wani falala ko kuma ga wata rigar shi an bani sadaka ko na ci gado ni ne ɗan shi ko ga wata kujera da yake zama ko hula ko rawani ko tasbaha ko zobe ko menene a dinga girmama abun fiye da a dinga ganin shi wannan musamman ne duk wannan maguzanci ne jama'a ba addinin musulunci bane dukkan shi maguzanci ne ya kamata musamman ahlus sunna su kula da wannan kada wani malami ya mutu ko wani shehi sai a ce wai makarar da aka kai shi a dawo da ita ai kace kace da ita ko kuma aje ta ta musamman ce ba za a ƙara sa wani a cikin makarar ba sai saboda mene ana ganin wai saboda wannan shehin ya kwanta a cikin ta shikenan ta zama wani abu na musamman a'a tana nan sunanta makara ina fata mun fahimci wannan ko a ce gadon da yake kwanciya ko inda ya jinya ko wani abu nashi da ya rage duk dai suna yin ire-iren waɗannan abubuwan wani ma yadda ya mutu kawai an cire shi sai a koma ɗakin a kulle haka suke sai kawai a kulle ɗakin a ce nan duka ba ba za a raba gado ba za a yi komai ba duk wanda ya zo ziyara ko ya zo neman wata fatawa ko wani bincike sai a dinga buɗe mishi yana gani ana cewa ka ganan ba a taɓawa ana ɗaukan hotuna wai wai ragowan kayan shehi ne duk wannan maguzanci ne saboda tun ana ganin abun a matsayin kawai kaya ne za a gansu a matsayin wasu abu na musamman waɗanda suke andadan min dunin lai haka hoto duka irinsu ne wannan duka zari'a ce ta shirka hoto a dinga makala hoton mutanen kirki musamman ana ajewa ana ajewa bayan shekaru kawai sai a ɗauka waɗannan fa duk abin da ake suna ji sai ga mutum ya ɗaya gaban hoto yana cewa to alaga ta mala ka dai ji abubuwan da suke faruwa yanzu a ƙasar nan yanzu ya zami kaga ya fara kiran shi kenan irin kiran da ake wa Allah hoto ne baya jin komai da kake faɗa ana nan ana nan ƴaƴa da jikokin waɗanda suka rayu da waɗannan mutanen sai su waye gari su kuma suna bauta musu suna musu sujuda irin yadda ya faru ga mutanen da suka biyo bayan zamanin Annabi Nuhu Allah ya shirya da mu shine sai ya ce fa inna taqdisa hadhihi al-athar girmama waɗannan burbushin abubuwa wa i'ta'iha ihtimaman wa inayatan khassa da ba su muhimmanci da kulawa ta musamman mimma la yajuzu fil islam yana daga cikin abubuwan da bai halasta ba a musulunci li'annahu domin shi irin hakan imma shirkun ko dai zama shirka ne fafir aw zari'atun ila shirk ko ya zama kuma ko ya zama hanya ce ta kaiwa zuwa ga shirka li'anna hadha al-ihtimama huwa mabda'u at-taqdis wa asasu domin wannan ba da muhimmancin shine farkon kaddasawa cewa abin na da daraja wa asasu shine shine fandisho na baiwa abu wannan muhimmancin da yafi karfin shi wa bidayatul fitna kuma shine farkon fitina da mutane su samu kansu a ciki walidhalika dan haka ne hasama islamu hadhihi al-madda musulunci ya yanke wannan hukuncin yanke cewa sam bai bada dama ai ba wa min hadha al-qubayl ma yusammihi ba'd an-nas al-yawm daga cikin irin wannan nema irin abin da wasu mutane yanzu suke cewa ake kiran shi da suna al-ihtimamu bil athari wal muhafazati alaiha bayar da muhimmanci ga burbushin abubuwa da kiyaye su kokarin wai preserving preserving na ainihin legacy aikin da ake yanzu musamman fa a duniya ne kamar da muka fara akwai hukuma ta duk duniya akwai ta kasashe akwai ta yankuna wanda suke aikin suke nan kokarin tattara ire-iren waɗannan abubuwa da kuma ba su muhimmanci na musamman sai kaga an je musamman an je wani wuri inda aka taba wani yaki an je an ba an tone ragowan kasusuwan mamatan wurin an sako su akwatuna na musamman ana fareti an je an aje su ana ta lissafe-lissafen iska ana ana ba su muhimmanci na banza ai ta rubuce-rubuce ana rubuta articles da da abin nan da documentaries wai waɗannan wasu na musamman ne ana yin irin wannan abin sosai a duniya yanzu kuma nan kasashen ma ana yin su girmama ainihin kaburbura fiye da abin da ya kamata a yi musu wahabi mali ce kaga wannan aikin hiya jarsumatu shirk jarsuma shine bacteria kwayar cuta ita ce kwayar cuta guda ɗaya ita ke cewa jarfuma bacterium kenan ko shine kwaya ɗaya idan aka ce jarasim to sune bacteria da yawa kenan kwayar cuta wanda suke harkar science za su buga na wannan wato in kwayar cuta daga ta shige kayan samu matsala kenan ko sai sai ilaji kuma sai sai gyara to wannan shine jarfumatu shirk kwayar cuta ta shirka wa yajibu alal muslimina wajibi ne kuma akan musulmai khasatan fil bilad as-saudiyya haythu la tujadu fiha hadhihi al-mazahir bihamdillah yace musamman kasar Saudi Arabia inda babu ire-iren waɗannan abubuwa cikin godiya Allah an yuhadhiru min hadhihi al-fikra kull al-hadar wajibi ne su ainihin wato tsoratar da mutane daga irin wannan tunani dukkanin tsoratarwa wato za ku ji malamin yana yawaita ambatan Saudiya dan kasar su ce can yake rayuwa kuma ya san wasu ƙasashe malamin aƙida ne ya san bala'in da mutane wasu ƙasashe suke ciki dole dinga yaba wa ainihin harkar da ainihin wato suka samu kansu a ciki ta mutunta aƙida wannan shi sa ƙasar saudi arabia ta ɗaukaka a cikin ƙasashen duniya gaba ɗaya saboda duk abin da suke ba sa wasa da aƙida da annabi zo da ita sallallahu alaihi wasallam sun ba ta muhimmanci sun ɗauke ta ita ce tushen su ita ce asalin su shi sa suke samun kansu cikin tagomashin rayuwa fiye da ko'ira don babu abin da mutum yake bukata ta gyaru mishi gar kama akida duk sauran abubuwa za su biyu bayan idan akida ta gyaru idan za ka gane haka shine shekara goma sha uku da manzo Allah ya a makka yana wazi kokari yake kafa akida ta gaskiya ba a fara kawo shari'o'i ba sai da wannan akida ta kafu dam ta zauna daram dam dam sannan aka kuma a Madina aka dinga kawo shari'o'i yanzu duk abin da aka ce mutane su yi za su yadda kenan tunda suna da akida lafiya sun yadda Allah shi halicce su shi kaɗai kamata a bautawa sun yarda da siffofin shi na ni'ima da na azaba da siffofin shi na zatin shi duka sun yarda da su to Saudi Arabia suna da muhimmantar da akida da ya kai zama ba sa wasa da duk wani abu da taba akida shine malai yake yawan faɗan wannan abubuwa akan su anan ne nake so na mana tambihi akan wani kuskure da yanzu zaka ji malamai ma suna faɗan shi cewa wai Saudi Arabia suna tsanani akan akida kuma wannan tsananin shine ya jawo wai yaduwar ta'addanci wannan ƙarya ce fafar tsanani kuma akan akida kowa yana yi akan akida da ya daidaita su suna yin tsanani akan demokaradiyya akan yancin mata akan yancin yara da sauransu saboda shine akidarsu Saudi Arabia kuma da sauran musulmi suna yin tsanani akan akida Allah ɗaya ne to ayyul fariqaini ahqqu bil amn sannan kuma waɗanda duk suke yin ta'addanci a duniya na yaba malaman akida bane wani ma cikin su injiniya ne wani ma bai karatu addini ba wani ma ɗan yawon duniya ne babu wani malami malami ƙwaya ɗaya wanda yake ya sanu a matsayin malami na gaskiya ba wai mai shiga rigan malamai ba wanda ya taɓa jagora wata harka ta ta'addanci a duniya babu wannan za ka kafa shi ba malanta ke kawo ta'addanci ba karkashin haka ne wasu suke ganin wai an je an yi wani mitin na musamman wai lalle lalle a canza manhaja da ake koyar da addinin musulunci a jami'o'i da kasashen musulmai da cibiyoyin ilimi wai dan shi ke kawo yaɗa ta'addanci wannan ƙarya ne munan duk da muke ta koyon karatun musulunci ana akwai wanda yake cikin mu da yake da ra'ayin na ta'adda babu duk inda ka ji wannan ra'ayin na ta'adda ya yadu to sai dai yada a cikin mutanen da suke ko dai tsabagen jahilai ne ko kuma waɗanda ruwan ilimi ya buga ina nufi da tsabagen jahilai waɗanda suke ‘yan boko ne masu kishin addini sun yi wasu karatuka na wasu fannonin rayuwa amma suna da kishin addini to idan suka ga irin zaluncin da ake sai su tunanin bari su ɗauko irin manhajin musulman farko na jihadi don su dawo da mutane cikin hayacinsu to tun da ba su da ilimin jihadin sai su kuskure yadda ake aiki da manhajin ko kuma waɗanda ruwan ilimi ya buga suna ganin su malamai ne su ba kansu fatawa cewa to yanzu fa lokacin jihadi yayi shine irin yadda su Muhammad Yusuf suka yi suna ganin su malamai ne sai suka ba kansu fatawa suka ce su ne mujaddidai su ne shuyukhul islam su ne muhaddisai su ne komai sai suka ba kansu fatawa sai suka auka cikin wannan bata suka kuma auka da mutane cikin wannan bala'i to irin su Usama bin Laden dama yan boko ne ba malamin musulunci bane injiniya ne irin waɗannan su zazzaki da suka kawo shi a dama yan boko ne ba malaman musulunci bane su ma da irin haka suka fara islam only kaga ashe babu wani malami da zaka kawo tsayayyen malami na musulunci zaka ce ya da wannan ibn taymiya da yafi kowa gwagwarmaya da ainihin sarakuna azzalimai idan da abun aikin malamai ne da yafi kowa cancanta a ce ya fara ta da kayan baya a zamanin shi domin mene yana da sha'abiyya yana da followership din mutanen kasar sham suna jin maganar shi in ya ce a fito a yaƙi sarakuna za a yaƙe su amma bai ce haka ba yana da baki yana da ilimi yana da jarinta soja ne duk da haka bai fito ya yi ba kenan in wani daga baya ya kanta ta bin temiya sai ya fahimci bari a fito a irin wannan abin da su yan boko haram suke yi sai kuma a ce a ɗauki laifin shaɗara ibn temiya to an zalunci ibn temiya domin shi da rubuta littafan ya karantar da su ba haka ya aiwatar da karatun ba ibn temiya a zamanin shi da aka samu wani mutum ɗaya ya zagi annabi bai irin yadda ake a yanzu a ce bari a kashe shi a kashe-kashe a yayyanka sauran kafirai ba a rubutu ya ya faɗi fatawa sannan ya je shi da kanshi da almajiran shi suka kama mutumin suka kaiwa gwamnati suka ce gashi a mai hukunci kaga kaiwa matuƙa wajen bin alwasatiyya kenan tsakanin jafa'i da za a yi a wuce a wuce makaɗi da rawa ko kuma ainihin kusuri da za a yi a gaza kaiwa zuwa ga mataki da haka wannan manhajin shine manhaji aslam balin salim kadai wanda zai zama shi kadai ne manhaji na salama game da rayuwar mutane shine a bar musulmai su gudanar da rayuwarsu bisa yadda aqida da manhaji da karantawa annabin su take in an bar sun yi haka to kowa ya samu dama ya je ya nashi shi ma kar a hana musulmai su domin garin hana sun ne sai a samu wasu kuma waɗanda ba su fahimci musuluncin yadda ya kamata ba sai su yi wannan muguwar fassara sai su tada wata ƙayar baya sai abin ya zama irin yadda zama yanzu amma an ban musulmai sun karantar da addinin su yadda ya kamata an hana an kuma hana duk wanda zai tsogale su shikenan sai kowa ya addinin shi sai duniya ta zama lafiya amma matukar za a ci gaba da irin wannan abin da ake yi na zalunci da san kai to za a dinga samun wasu daga cikin musulmai za su dinga irin wannan abin da ake ce ma ta'addanci ko makamantansu da sunan su kuma suna ɗaukan fansa ga musulunci su suke jawo musulunci irin wannan cece kuce da za ta yi a kai ina fata an fahimci wannan Allah shi da mu shine malai yake cewa an ya an yuhadhiru min hadhihi alfikra kull alhadar wa an yaqta'u dabiraha ay yanke ainihin dubararta kar a baita ta yadu qabla an tastahfila kafin ta bunƙasa fa innaha bada'at tukhriju a anaqaha ci dan anan ƙasar Saudiya ma an samu ta fara leko da wuyanta فإن وجدت غفلة من الرقيب فلربما يقع المحظور idan ta samu wato sakaci daga masu kulawa babu mamaki abinda ake jin tsoro ya auku wato an fara samun wasu burbushin yan shi'a da sufaye a kasashen makka a wasu wurare da cikin saudi arabia sun dan fara dan tasawa da irin wannan bid'ar suna dan yin abubuwa a boye to in ba a kula da su ba aka dauki mataki ba za a ankara ba sai an ga al'amarin ya bunƙasa haka jide yadda yake faruwa yanzu a kasashenmu kudu a ga yadda wannan zindiki zazzaki ya mai da ya sa mutane a cikin hali na ainihin fasikanci da bid'a da maguzanci tun suna ɓoyewa tun ana cewa shi'a kuke suna fashewa da kuka suna cewa shari'a ake musu har sun zo da kan suna cewa su shi'a ne kuma babu wani abu na shi'a da ya rage da ba sa yi yanzu suna faɗa suna aikatawa suna rubutawa suna yayatawa ana ji ana gani al'amarinsu istahfala ya yi girma ya bunƙasa me yasa tun farko arraƙibu ɗin ne ya gafla waɗanda ya kamata a ce sun kula gwamnati su hana su ne ba su kula ba al'amari ya bunƙasa haka tun shi kaɗai ya fara wannan zindikancin yanzu watakila za a samu sama da mutum miliyan biyar da ke goyon bayan shi akan wannan bata banda jahilai wanda suke bin shi wanda ba su san me suke ba wanda suke bin shi ala basirati suna yi ne akan addinin suke na aqidar su da haka nan Muhammad Yusuf din shi ma ya fara tun suna yin dan abin da suke a cikin Maiduguri a markazin su al'amari har ya yadu har suka zama yadda suke yanzu dinnan to haka da haka bid'a take farawa da haka maguzanci yake farawa da haka barna take farawa ba wai a matakin aƙida ba kawai ko a matakin rayuwa ne da addini da zamantakewa idan a cikin anguwa misali akwai wasu 'yan matasa tsiraru da suke yin wani abu na lalata ko rashin gaskiya ko fasikanci ko rashin tarbiyya idan mu sauran dattawan anguwa misali muka ga a to wannan ai ba yayan mu bane kawai a rabu da su dan suna shan wuyi oho su suka jiyo to ana nan sai sun sa ɗanka shan wuyi sai sun sa yakka wannan fasikancin ko wannan iskancin da suke yi sai abin ya kawo kanka ko kuma koda ba su sa ɗanka ba kai su hana ka zaman lafiya don inda wiwin ana sha ne a wani lungu za a zo kofa gidanka a sha kuma ka saka magana ba inda ana gaishe ka yanzu an ganka tsaki za a yi ko a taka ka haka dai haka dai al'amari ya bunƙasa sai ya zama sun samu ɗaukaka da ka barna da zaran an ganta to ɗaukan mataki ake na gyara da gwargwadon maslaha da kuma yadda ya dace a mu'amalance ta ina fata mun fahimci wannan ba a barin ta kace ni ba ruwana ni ba ruwana in waɗannan shugabannin Najeriya da da suke cewa wai su suna cikin aminci a Abuja ba komai abin da ke faruwa a North East da ya fara kawa kansu ba ruɗuwa suka yi ba za ka fara yi a can ɗin ma'ana a shi al'amarin zai kai inda suke kenan wata rana babu wanda zai ce don ana yin wani abu a wani waje shi babu ruwan shi ba zai kawo kanshi ba sai kawo kanka wata rana da haka sai ka yi ƙoƙari ka kare a can ka hana a can inda ake kafin ya kawo kanka in ana gobara a makwabta zuwa yake a kai ɗauki ko a kashe da kuwa zai ce bari zauna a gidan shi da ba gidan shi bane yana zaune ta kawo ha cikin gidan shi wuta Allah ya shirar da mu wa ma zakartuhu la yata'aradu ma'a amri Allah bihi min as-say ma amara ma amara Allah bihi min as-sayr fil ard abinda na ambata anan in ji malam Nasirul Aqal yace baya cin karo da abinda Allah ya umarni na cewa a yi tafiya cikin ƙasa da Allah yake cewa siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum misali ku yawo a cikin duniya dan ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka zo gabanin ku ya kasance wan nazar fi khalqillah da kuma duban halittan Allah za ta ƙara maka imani wal i'tibari bi masairil umam sabiqa da kuma daukan izina daga mafadar al'ummomin da suka gabata لأن الأمر بالنظر والاعتبار لا يعني المحافظة والتقديس لآثار السابقين domin umarnin da aka yi na cewa tsaya a kalla a diba a ɗau izina a kan abin da ya faru ga wanda suka gabata bai nufin girmama su da ba su wani matsayi na musamman wani ma yi wadda zalika da gaskiya abin da zai bayyana mana haka shine annana nuhina anil baqa'i bi diyaril umami al-ghabira allati halaka an hana mu mu tabbata a ainihin gidaje ko garuruwan al'ummomin da aka halakar da su wanda suka shuɗe cewa aka yi a wuce da gudu wa umarna idza mararna bi athariha an nakuna musri'ina bakina an ce ne idan zamu wuce ta inda suke mu wuce cikin sauri muna masu kuka fa kaifa nu'idduha min al-turasi samin wal amjad to yaushe ne waɗannan wurare zamu mai da su mu ce su ne wurare wanda suke wato burbushi ne turas ne legacy ne mai daraja da kuma al'amjad abubuwa ne na darajarmu na tarihinmu inda aka ce mu wuce cikin sauri muna kuka wa inna kuma la tamuruna alaihim musbihin wa billai ko kuna wucewa ai da asuba kuma da dare to idan manzo Allah ya zo wucewa aka ce da sauri yake wucewa sai su ƙara sauri kuma suna kuka suna ainihin wato rankwafar da kawuna ga Allah ana mutum yana tausayawa kanshi cewa waɗannan da suka gabace mu sun fi mu ƙarfi da komai sun fi mu dabara amma je da Allah ya da su bari mu shiga cikin taitayin mu har a wajen aikin haji in aka zo wannan wadi da aka ce an halakar da abin nan wajen safa da marwa ko inda aka ce an halakar da ashabul fil shi ma haka ake wucewa da gudu gashi dai wurin ibada ne amma haka ake wucewa da gudu da sauri tsakanin safa da marwa idan ana sa'ayi saboda ya zama ainihin wato an tabbatar da wannan sunnar ta wucewa wurin da kafirai suka rayu aka halakar da su cikin sauri don kada ka shagala kai ka shagala a wurin da Allah ya taba yin azaba to yashi irin wannan za a ce kuma a mai da shi wurin kallo wurin zuwa musamman wurin aje a a dawo ba da a dawo bara a dauki hoto a ci abinci a yi waye a yi waye na fata mun fahimci wannan kenan yanzu idan ka je makabarta da sunan ka je ziyarar kabari kai ma na cikin kabarbara addu'a kuma kai ma ka dawo cikin hayyacinka ta tana maka lahira ka tana cewa wurin nan da kabarurukan da suke nan wurin akwai wanda ya fika shekaru akwai wanda bai kai ka ba akwai wanda ya fika ilimi akwai wanda ya fika wayau da kuɗi da ƙarfi akwai wanda ya fika yawan masoya a duniya da jin daɗin rayuwa akwai wanda ya fika lafiya duk abin da kake takama da shi a duniya akwai wanda ya fika a wajen amma haka mutuwa ta ɗauke shi kuma babu yadda wani ya iya shi kanshi bai iya wa kanshi ba na wani iya mushi kuma ka tana cewa kai ma watan wata rana nan kusa ko nesa dole zaka bai kwanta a wajen nan zaka fuskanci irin abin da na cike suke fuskanta in in aikin alkhairi kai ka fuskanci alkhairi in aikin da ba alkhairi kai ba Allah shi kyauta Allah ya tsare mu kaga sai tana maka lahira to iya abin da aka ce kai a wajen kenan amma ka fara tunanin ga wasu kaburbura ko ga wani wuri wanda ya da wata daraja ta musamman wanda sai ka je ka yi wani abu na girmamawa ta musamman gare shi to ka fada cikin kuskure ya kamata mu gane wannan jama'a shine irin abin da yake cewa jurfuma din kwayar cuta ce wanda daga nan za a ce to wannan kabarin yanzu tunda dai mutane suna yawan zuwa bari a kewaye shi shi kadai bari a mishi ainihin abu na musamman bari a aje mai gadi zai dinga mutane bayanin tarihin mutumin da ke cikin wurin bari a zo a rubuta wasu littafai ko wasu kasidu a ajiye duk wanda ya zo ya ba da wani kuɗi a bashi kwafis ta haka ake yi fa duk wanda ya zo a mai bayani ya kewaye kabarin ya je ya gani ana nuna mishi yadda suke a sakwato da gwandu da makamantansu duk ire-iren waɗannan ba za a ankara ba har sai ya zama addini ne mutane suke wahum la yashkuru Allah ya shirya da mu da haka ina ma kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa lalle mu kula da in mun je makabarta mu kula da iya abin da yake shine addini game da kabarbara na'am eh eh okay bayan garin maka ne ko afwan yes bayan garin maka kwarai ko basu shigo cikin gari ba bayan garin maka ne da aka kada sabul fili ba wurin safa da marwa ba jazakumullahu khair amma atharus salihina fal amru fiha akhtar malam yace amma wurin da yake makwanta ne na salihan bayi annabawa ko waliyai ko mutanen kirki to al'amarin yafi hadari fiye da waɗanda ba su ba li'annaha mazannatu taqdisi domin kuwa dama su salihan bayi makwantarsu to wuri da ake tsammanin dama za a girmama shi wa min thamma to daga nan ne kuma al-ibadatu wash-shirk sai yin bauta da shirka su shigo wal islamu naha an zalika ashadda an-nahyi wa hazzara minhu musulunci yayi hani akan haka kuma ya ainihin tsoratar mai tsoratarwa mai tsanani fa hadhihi al-amakinu wal atharu wal mashahidu waɗannan wurare da waɗannan burbushi da wuraren ziyara wal abniyatu alal qubur da gine-ginen da aka yi akan kaburbura wa ma yajri fiha wa haulaha da abin da ke gudana a cikin makabarta ko kusa da makabarta innama hiya amakinu darar wurare ne na cutarwa wanda suke cutar da aqida musulmai tudahi buyutallahi suna yin gogoriyo ne da dakunan Allah da masallatai allati umira an turfa'a wa yuzkara fi hasmu waɗanda aka ba da umarni cewa a ɗaukaka su a daraja su kuma a dinga ambatan sunan Allah a ciki wattihadi tilkal mubtadi'at innama hiya sa'yun fi kharabi buyutillah daukar riko da waɗannan wurare na bid'a to kokari ne na ruguza gidajen Allah wa sarfu linnasi an zikrillah da juyar da mutane daga barin ambatan Allah wa anus salati da kuma juyar da mutane daga barin sallah zuwa ga barin sallah innaha ma'abidu shaitan waɗannan wuraren bauta ne na shaitan wa buyutuhu kuma wurare ne na gidajen shaitan nas'alullaha ta'ala an yutahhira ardahu minha muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake wannan ƙasa daga waɗannan wurare na shaitan wa an yahmina min az-zayg wa zalal kuma muna roƙon Allah ya tsare mu daga ainihin karkata da zamewa karkata wato zayg shine a karkata wa zalal shi kuma zamewa mutum bai san ya fada ba makina innahu ni'mal maula almujib madalla da Allah a matsayin majibinci kuma mai amsa bukatu wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sabi Allah ya da tsira da aminci da salati ga Muhammadu manzonmu da alayensa da mutanen gidan shi da sahabban shi wannan shine karshen muqaddima ta ustaz doktor malam nasir al-aqal sai mu fada kai tsaye cikin littafin da malam yace a iqtida as-sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim ta'rif ibn taymiya kaza kaza kaza dama an wuce waɗannan ko yanzu zai fara mana da muqaddimar da ibn taymiya din ya gama tashi muqaddimar ta malami mai tahqiqi yanzu asalin watin matanin littafin zai shiga yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi akmala lana dinana dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana addininmu wa atamma alaina ni'mata kuma Allah ya cika mana ni'imarsa kamar yana dauko wannan daga fadan Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radiya lana al-islamu dina kuma ya yaddar mana da musulunci a matsayin addini wa amarana godiya tabbata ga Allah wanda ya mana umarni an nastahdiyahu siratahu almustaqim ya umurce mu cewa mu dinga neman ya shiryatar da mu zuwa ga hanyar shi madaidaiciya ishara zuwa ga wajabcin karatun Fatiha a cikin ainihin sallah wanda a cikin ta akwai addu'ar da kullum bawa yana cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryashe mu zuwa ga hanyar ka madaidaiciya wanda Allah madauki sarki ya bada labari a cikin hadisul qudsi a cikin falala da al'aka ruwaito Bukhari ya ruwaito game da falalan Fatiha idan ana karantawa kullun din nan a sallah idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya da kanshi ce mala'iku hamadani abdi bawa na ya yabe ni dan ya ce arrahmanir rahim sai bawa ya ce da mala'iku majjadani abdi bawa na ya ziga ni ya kurruta ni idan ya ce maliki yawmiddin ya sake cewa majjadani abdi da zaran bawa ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai Allah ya ce wahadani abdi bawa na ya ɗayata ni ya ce ni kaɗai yake bautawa daka da zaran ya ce ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshen wannan addu'o'i sai Allah ya ce wali abdi ma sa'ala dama ya ce na raba na raba sura tsakanin ni da bawa na farko yabo ne da ainihin ɗayantawa da bawa ke yi mini ƙarshe kuma buƙatu ne da bawa yake nema cewa Allah ya shirye shi ni Allah ka sa ni akan tabarki madaidaici Allah ka tsare ni daga hanyar batattu da waɗanda suke kayi fushi da su waɗanda suke kayi fushi da su da kuma batattu to shine kaman yana ɗauko maganganun ne daga cikin wannan ainihin wato sura siratal ladina an'amta alaihi an'ama alaihi tafarkin nan na waɗanda Allah ya yi musu ni'ima su ne musulmai kenan Allah ka samu daga cikin da kaiwa ni'ima غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى wato banda hanyar waɗanda kai fushi da su almaghdubu alaihim sune yahudawa aka ce Allah ya fushi da su ne saboda sun bata ne alhalin suna sane sun san gaskiya suka kita suka lalata ta suka ainihin bace daga barinta wala dhalina da kuma wanda suke asalin batattu ne sune annasara kristoci su kuma saboda sun ɓace ne saboda tsabar jahilci da san bauta ba tare da ilimi ba su ba akan ilimi suke yin bauta ba duk malam ibn taymiya zai mana waɗannan bayanan wannan yana da gaskiya abin da ake cewa bara'atul istihlal wato fara magana da abin da zai nuni zuwa ga inda magana littafin ta fuskanta dan littafin zai bayani ne akan watin shiriyar siratul mustaqim da kuma kauce ma almagdubi alaihim da abdalin wajen kwaikwayo da su wato kaman littafin zai mana sharhin wannan ƙarshen sotul fatiha din ne yana mana yadda ya kamata mu guje ma hanyar almagdubi alaihim da hanyar abdalin wanda haka zai ba mu dama tsayawa akan asratul mustaqim to sai fara yin godiyar shi da abin da ke da alaka da wannan malamai sun dade suna yin wannan a cikin maganganunsu sai dai kamar yadda aka sha faɗa mala albani ya sha fada Allah ya gafarta mishi kuma kwanan nan malam sa'idu ne kwano ya fada kuma haka magana take cewa farawa da innal hamdulillahi yafi komai falala domin shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fara nashi kuma an samu shi ma ibn taymiya yana fara wasu littafan shi da haka din amma dai anan ya fara da irin wannan tsarin wallahu alam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la yace ina shaida cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la wanda wanda yake Allah guda ɗaya ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne arsalahu bid-dinil qayyim Allah ya aiko shi manzon nashi alaihi salatu wassalam da addini wanda yake miƙaƙƙe wal millatil hanifiyya da kuma tafarki wanda yake a shi yau hanifi shine wanda yake tsayayye miƙaƙƙe gashi a ƙasa yace al millatul hanifiyya hiya ad-din wa shari'atul mustaqima shine addini tsayayye allati la iwaja fiha wanda babu karkata a ciki wa hiya millatu ibrahima alaihi salam shine addinin annabi ibrahim alaihi salam wa hiya al-islam shine musulunci waj'alahu ala shari'atin min al-amri sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya manzon shi akan wani tsari na al'amari amr amara bittiba'iha yace kuma abu wannan shari'a wa amarahu bi an yaqula kuma Allah ya umarci manzon nashi yace قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كتشي دسو هذه سبيلي وانا اتشي هنياتا أدعو إلى الله إنا كرم متاني إزواغ الله على بصيرة أبسا إلمي أبسا قسك الله يباني أنا ومن اتبعني دني دا أينهم وأن دا سكبيني صلى الله عليه وعلى آله wa sallama taslima Allah ya dadin tsiya da aminci ga wannan manzo da aka baiwa wannan falala da wannan addini shi da mutanen gidansa wabat ibn taymiya yace bayan wannan ita takaitacciyar hamdala da salati fa inni kuntu qad nahaitu imma mubtadi'an aw mujiban yace dama can na kasance na taba bayar da fatawa akan hani ko dai mubtadi'an hakanan kawai na bada fatawan aw mujiban ko kuma an tambaye ni na bada amsa na ce babu kyau me babu kyau din shine an tashabbuhu bil kuffari nayi fatawa kan cewa babu kyau kamantakeke na da kafirai fi a ayadihim a wajen bukukuwan su wa akhbartu wa ukhbirtu bi ba'di ma fi zalika kuma na an bani labarin wani abu da ke cikin irin haka din min al asaril qadim sorry wa akhbartu bi ba'di ma fi zalika na ba da labari na yi fatawar na bayyana abubuwan da ke cikin haka min al'asar al'adim na daga abubuwan burbushin maganganun malamai na da waddilalci shari'a da kuma hukuncin shari'a wa bayyantu ba da hikimatar shar na bayyana kuma wani ɓangare na hikimar shari'a fi mujanabatul kufari me hikimar shari'a dangane da wato gujewa kafirai da tsarinsu min alkitabiyina wal ummiyina sawa'un waɗannan kafirai kafirai ne waɗanda suke masu littafi yahuda da nasara wal ummiyina ko kafirai jahilai maguza wanda ba su da littafi ba su taɓa yin addinin sama ba wa ma ja'at bihi shari'atu na kuma yi bayani akan abin da shari'a ta zo da shi min mukhalafati ahli kitabi game da saba wa ainihin yahud da nasara wal a'ajim da kuma saba wa maguzawa waɗanda ba yahud da nasara ba waɗanda ba su da littafi a ƙasa gashi mala yace al a'ajimu jam'u ajam shine jam'i ne na lafazin ajam wal ajamu khilaful arab haka ce ajam shine bagwari wanda ba balarabe ba yace ka karanta al qamusul muhit faslul ain babun da ke bayani akan kalmomin da suka fara da ainu da kuma babul mimi a cikin mujallad na hudu shafi na 149 wal maqsud bil aajim abinda ake nufi da ajamawa anan alladhina nuhina an tashabbuh bihim sune wanda aka hana mu koyi da su man la yadinu minhum bil islam wanda baya yin musulunci wa man kana minhum lahu adatun wa akhlaqun wa azya'un tukhalifu adati wa akhlaqi wa azya'il muslimin wanda yake yana da al'adu da halaye da sutura waɗanda suturan nan rashi da al'adun shi da halayen shi sun saba wa na musulmai su ake nufi da ajam duk sanda aka fara littafin nan wa in karat hadhihi qa'idatan azimatan min qawa'id ash-shari'a kasiyat ash-shu'abi wa aslan jami'an min usuliha kathirul furu'i yace duk da yake wannan ka'ida game da hani da kwaikwayon kafirai ka'ida ce mai girma a cikin ka'idojin shari'a kasirta shu'abi wacce take da lunguna da yawa wa aslan kuma wani tushe ne jami'an wanda ya tattaro maganganu da dama min usuliha daga cikin asula na shari'a kasirul furu wanda yake da rassa da yawa lakin ni nabbahatu ala zalika bima yassara Allah ta'ala amma ni ibnu timiya nayi kokari na bayyana ainihin wato abin da na ga ya dace na bayyana bisa gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙa muni ma'ana san da ya bada waccan fatawa ko yi waccan magana da yake ishara ya ce ya sani wannan ƙa'ida ce mai girma da take buƙatar maganganu da littafai da rubutu masu yawa saboda tana da lunguna da dama tana da rassa da dama tana da ainihin masail da suke cikinta masu yawa amma sai ya bayyana ɗan abin da yake ganin zai iya a lokacin wanda yake kuma Allah ya sauƙaƙa mashi a daidai wannan lokacin وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة yace na rubuta amsa a wancan lokacin wanda bazan iya tuna amsa ba a yanzu wa hasala bi sababi zalika min alkhairi ma qaddarahu Allah subhanahu aka samu alheri sakamakon haka gurgurdan abinda Allah ya kaddarta ma'ana mutane suka suka wa'azantu suka daina yin waɗannan bidiyoyi thumma balagani bi akhratin sannan nan kusa kuma dan baya bayan nan sai kuma na samu labari anna minan nasi man istaghraba zalika wastab'adahu cewa wasu mutane sun ga abin ya musu wani bambara kwai suka ce ba su yarda ba yaushe za a ce a zuwa kabarin waliyai yaushe za a ce babu kyau malamai ne suka ce kai ku rabu da shi ba mu yadda wannan fatawar ba li mukhalafati adatin qad nasha'u alaiha domin abin ya sabawa da wata al'ada da suka taso akai sun riga sun saba da ita suna yi wannan da gaskiya abin da ke sa mutane su kasa fahimtar gaskiya shine dadewa suna yin abu duba ku ga mutanen makka cewa suke wai suna mamaki aj'al alihata ilahan wahida yanzu nan sai a ce wai alloli duka a fasa guda ɗaya ne kawai inna hadha la shay'un ujab suka ce kai wannan ba ku mamaki me yasa saboda an fi shekara 300 ana yin abun a garin su shi aka sani kaddara yanzu a zo ƙasa wasu a ce an kafa doka a ce kada wanda ya ƙara yin tuwo misali za a dade ana rigima da mutane za ce to me za mu ci mun gane jama'a saboda an saba amma za ka je wurin da ba taɓa jin labarin tuwo ba kuma ana rayuwa to irin haka shine idan abu aka saba da shi aka saba ranar da aka zo aka ce a bari za a daɗe ana gwagwarmaya duba ka ga duk da wa'azin da aka daɗe ana yi na musulunci a ƙasar nan tun daga izala ta kafu wajen shekara arba'in yau har yanzu 'yan izala da kansu akwai abin da ba su bari ba na al'adu musamman game da jana'iza da aure da suna da sauransu ‘yan izala na gaskiya waɗanda ba su da ƙura ko kaɗa a kan haƙi su har mu da ake cewa ‘yan salafiya da an yi mutuwa sai kawai dumin burkici da an zo biki kawai sai kaga shi kenan duk abin da ake na al'ada ba za a fasa ba mata su zama su suke da ta cewa ba haka ba ne to me yasa saboda an daɗe da sabawa in ba irin su malam albani ba Allah ya ji kanshi da rahama wanda suka ce za su kawai da gaske suke kawai ya ce shi bai da al'ada al'ada shi shine rashin yin al'ada haka mala albani ya ce Allah ya ji ganshi duk wata al'ada da yake ce to shi rashin yin ta ita tashi al'ada zaka irin su ne kawai ga da gaske in suka ce wannan abu in suka zo yin aure ko jana'iza ko me ba za su yi wani abu da ya wuce haka ba malam Jafar Mahmud Adam da ya mutu haka ba aka je a kafa zaman makoki a gidan shi ko malamai ne suka kafa duk wanda ya je ya gani da mala albani rasu anan babu yadda ba mu yi ba kame zama makoki amma sai mutane su tawo daga wani gari sai su zaura su su zauna malam musa mashawi nan sai da ya bakin jini a gun mutane saboda zaran an zo an yi gaisuwa sai ce to jama'a ba ma zama makoki ku tashi ku tabi aka ta cewa bai kyauta ba a'a cikin mu nake ganin bai kyauta ba kuma wannan shine kyautawa saboda nan gidan sunna ne bai kamata ko yaya a bari a bid'a ba ina ba ta jama'a mun fahimci wannan in har za a yi to a yi a wani waje watakila da an samu irin shi a lokacin a gadon kaya ya dinga hana wannan da ba wannan zaman da aka yi ba har wajen mako guda an kaje gidan zaka tarar da mutane a zaune kuma wannan shine makoki kuma duk an yi karatu an ce babu kyau to me yasa saboda an dade ana maka mutuwa yanzu idan kai ka tirje ka ce bari kawai ta farka ta sai wani ya maka waya daga kwanta gora wai gashi nan zai zo a ina ake zama makoki mata ka ce ta mutu sai ce a gidanka ne ko a gidansa ake zama ina zan ganka sai kuma ka ce mishi ni yanzu ma ina so ba na je cin kasuwa sai ya ganka wani irin mutum irin wani murɗaɗɗe ne kai so me yasa saboda an daɗe ana yin abu ina ba ta gaba mun gane to da haka mu ma yanzu zamu turje ne a daɗe ana faɗan sunna har ta zama ita ce aka saba da ita yadda diran da wani faɗi bida sai a jita wani iri dama haka ya kamata a jita Allah shirar da mu yace a waɗannan mutane suka ga cewa ba zai yiwu a daina waɗannan abubuwa ba saboda sun taso akan al'ada ce ta saba an saba da ita wata masa kufi zalika bi umumatin wa itlaqatin i'tamadu alaiha suka yi riko da wasu maganganu wanda suke umumi ne da wasu suka kuma ganganu sai suka dauke su a matsayin hujja dama haka dan bid'a yake sai ce ai salati addini ne ai la ilaha illallah addini ne tabbas haka ne sai riko da wannan umumin yanzu nan za a hana yin kaza ne za a hana mutum gaisuwa ne dan an mai rasuwa a ce ba za a yi gaisuwa ba a hana dan ana biki a ce ba za a yi murna ba haba jama'a annabi ba ya ce kaza sai kawo muku wani umumi yassiru wala tu'assiru ita kawo waɗannan umumiyat din ai ta kawo su ana hujja da su a inda akwai kuma dalili wanda yake hasi na wannan magana haka dama wani ta al'ada yan bid'a duk wani malami da zaka je na irin wannan ka tabbata dan bid'a ne cewa ga nassi karara akan matsala sai dauko wani umumi wanda za a saka shi a ko ina ya shiga sai ya saka akai wani lokaci ma inamal amaliko zai saka maka ita ce hujjar shi ce to mu dai ba bid'a muke ba mu dai muna nufin kaza ne kuma aiki dai da niyya ake hukunci kaga wannan hadisin ko babu abin da ya kai shi zama dan umumi sai imamu shafi ya ce za a saka shi a farkon kowane babi a cikin karatu kafin a fara magana akan sallah a sashi kafin a fara magana akan aure kafin a fara magana akan saki kafin a fara magana akan itikafi kowane babi idan ka zo sai ka fara saka hadisin inamal amalu bin niyyat shafi ya ce zai shiga kaga ƙarshen umumi kenan ko to ya kamata mu ainihin kaga irin abun da yake ta faɗa a mukaddiman cewa littafin ya dace da zamaninmu abubuwan kamar yanzu ne ake faɗansu sai ce faktabani ba'adul ashabi sai wani daga cikin ɗalibai ya neme ni an u'allika fi zalika ma yakunu fihi ishara ila asli hadhihi mas'ala wani daga cikin ɗalibai ya nemi a wajena cewa na yi ta'aliki ma'ana na ƙara bayanai fiye da waɗanda na yi da wanda zai nuna asalin wannan ƙa'ida li kasarati fa'idatiha don fa'idar ta yawaita wa umumil manfa'ati biha don kuma amfanin ya game walamma qada am walima qada amma kaseeran minan nasi min al-ibtila'i bidhalika saboda kuma abin da ya game mafi yawan mutane na sun jarabtu da wannan ibn tamiya dama ya kasance mafi littafin shi amso shi ne tambayoyi hatta saru fi nau'i jahiliyatin har mutane suka wayi gari sun yi kama da maguzawa fakatabtu ma hadarani sa'a sai na rubuta iya abin da na iya tunawa a yanzu ma annahu lawstufiya ma fi dhalika min ad-dala'ili yace tare da cewa ina sana akan da na tsaya na ce sai na kawo duk abin da ya tabbata na dalilai a cikin wannan matsala wa kalamil ulama'i sai na kawo maganganun malamai gaba daya wastuqritu al-athara fi dhalika da na tsaya ina istiqra'i ina darastan duka maganganu in ce sai na game komai lauji da fi aksar mimma katabtu da za a samu abun ya wuce wanda nayi dinnan da sai na wajen mujalladi biyar irin yadda ya saba kenan ma'ana wannan ma wani dan karamin wata ai karaman lacca ce wannan mujalladin kuma yana bada amsa abin da kawai yake tunawa ne me ya tuna yanzu shine kawai yake fada shine yayi wannan mujalladin ma'ana da yayi magana yayi magana akan mas'ala kuma ta yi amfani wasu malamai suka kawo turjiya suka kawo umumiyat sai dalibai suka ce to ya kamata algawa ta malam ayi bayanan da za su warkar da matsalar nan yadda ya kamata yace to bara dan rubuta muku wannan amma ku san da cewa wannan ma hatsin bara ne abin da zan iya tunowa ne yanzu kawai ba zuwa zan yi ne nazari ba kuma ibn tamiya irin al'adar shi in ka bibiya sai a tara wannan hala awa biyu ko zauna ya rubuta shi ko awa uku dan wannan ai bai kai girman fatawala mawuya ba kuma a ce girman sa daya kaga fatawar hamawiya kuma aka yi wani tsakanin azar da al'asar ya rubuta musu haka yake aka ce rubutu kamar aljani Allah ya ji kansu da gafara walam akun azunnu anna man khada fil fiqh yace ban kasance ina tsammanin mutumin da ya zurfafa a cikin fiqh wara'a ima'ati shar'i wa maqasidi ya ga kuma irin ima'at nunin da shari'a take wa maqasidahu da irin manufar shari'a musulunci wa ilal fuqaha'i wa masailahum da kuma yadda malam fiqh suke bada dalilan abubuwa da mas'alolinsu ban kasance ina tsammanin mutumin da ya zama haka ya shukku fi zalika zai yi shakka akan hana musulmai game da koyin koyi da kafirai ba bal yace ke ba ma haka ba lam akun azunnu anna man waqara al-iman fi qalbi wallahi bana tsammanin mutumin da imani ya zauna a cikin zuciyar shi ba malami ba kenan ma wa khalusa ilayhi haqiqatul islam kuma ya zama ya tantance me asalin musulunci wa annahu dinul lahi yasan cewa musulunci addinin Allah ne allazi la yaqbalu min adin siwahu addinin da Allah ba zai karbi komai a gurin wani ba sai shi musuluncin idza nabbaha nubbiha ala dhi nukta cewa mutumin da kawai ya yadda da Allah ya yadda da musulunci ya san cewa ranar lahira Allah ba zai karbi komai a gunkuwa ba sai musulunci ban yi tsammanin cewa an aka tuna mishi wannan ka'ida ta rashin halascin koyi da kafirai ba illa kanat hayata qalbi na dauka abin zai zama ya raya mishi zuciya ne wasihata imanihi na dauka abin zai zama ya ƙara mai ingancin imani tujibu istiqazahu bi asra'at tanbihin na dauka hakan zai sa ni nan da nan mutumin ya maza ya fadaka cikin gaggawa walakin na'udhu billahi min rainil qulub yace amma muna neman Allah ya tsare mu daga tsatsar zukata wa hawan nufus da san rai alladaini yasuddani an ma'rifatil haqqi wattiba'i wanda tsatsa dattin da ke cikin zuciya na shubha da kuma san rai sune asalin tushen da suke raba mutum da bin gaskiya ma'ana yanzu yana kokari yana mana mamakin Allah ne cewa
bismillahir
yace to ni ban tsammanci malamin da ya san fiqhu amma malamin aqida wanda ya san fiqhu ko dan yayi ne bai haka ba yace kai wallahi ban tsammanci jahili ma wanda ya da Allah ya san cewa Qur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne wannan addinin na musulunci addinin Allah ne kuma Allah ba zai karbi wani addini ba a wurin mutane sai musulunci wa mai tayyar islam dinan falan yuqbala minhu wanda dai ya san haka ibn taymiya yace na dauka da ranar an mushi wannan fadakarwa koda yana tunda ya musulunta amma yana yin wani abu na al'adu da an ce mishi kai eh wannan fa ya saba al'adun musulmai na dauka kawai nan da nan zai bari nan da nan zai fada ku imanin shi ya karu yace amma sai na ga ba haka ba me yasa saboda akwai shubha shine dattin zuciya kalla bal rana ala qulubihim tsatsa shine ar-rain tsatsa a cikin zuciyarsu da kuma ainihin san rai hawan nafs wanda biyun nan sune tushen duk wata bata duwa ga har annabin Allah sai da Allah ya mishi wannan kashedin da bin san zuciya ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqqi wala tabi'il hawa kar ka sake ka bi san zuciya kana bi kuma shikenan ka halaka babu abin da ya halakar da al'umma irin waɗannan abubuwan guda biyu shine shubha galibi shubha ta fi faruwa ga 'yan bida shine wani abu ya rikice musu ganshi a matsayin shari'a wanda suke cikin ahlus sunna su kuma sarrai yana sana cewa abun ba haka bane amma kawai sai ya murde shine hawa din yana ganin gaskiya ya kibi sai ka rasa a tsakankanin su waye fi zama dan bala'i kenan da wanda yake shi wani abu ne ya rikice mishi aslan shine dan shi a asali gani yake ba a kyautawa ahlul bait ba abinda aka musu daka shi bari ya tsaya don kare musu haƙƙinsu shi ba shi kenan tun asali garin ƙoƙarin ya kare musu haƙƙinsu kuma sai ya dilmiya ya zama kuma ya ɓata haƙƙin sauran musulmai shi kuma ɗan ɗariƙa gani yake bai kamata ana wasa da wannan bauta ta zikiri da ƙoƙarin tsarkake zukata ba to haka bari ya tsaya mata ya ce ita ce ita ce shugil shagil ɗin shi sai sai ya wuce makaɗi da rawa to shi ba kenan amma wanda zai fito ƙarara ya ce mu malikiya kawai muke so a bi kuma da suna ahlus sunna to wannan san zuciya ne ƙarya yake ya san ba ita kamata abu ba cewa ko yace ga wata fatawa ita ce fatawar ƙasa gaba ɗaya game da addini ko rayuwa ko siyasa sun sa mata hannu kuma ya san ba daidai bace ƙarya yake hawa ne ko ka ji ahlus sunna yana cewa yana sukan dan galawando kaga san rai ne saboda yana faɗa a cikin shi ya san ƙarya yake shi ma hawa ne mun fahimci bambanci jama'a sai ga ai ta mamaki ya za a yi wa ne faɗa ka shi kan shi yana mamaki saboda in ka bibiya shedan ne ke magana bakin shi shedanin da ya halakar da shi ne ke magana bakin shi in ka bibiya a ce ka ji ka ji dan izala ahlus sunna yana suka gemu yana aibata masu barin gemu yana aibata masu cewa a ba hadisi da fahimtar magabata kuma yana cewa wai shi ma ahlus sunna ne wannan ai kawai masoyi rai ne to wannan abubuwan guda biyu suka halakar da al'umma shine yake addu'a ya cewa Allah ka tsare mu daga wato irin waɗannan abubuwa da suke halakar da mutane sune sarrai da kuma bin shubha Allah ya tsare mu ina ganin sai mu kwana anan insha Allah tunda mun samu gaba Allah ubangiji ya tsare mu daga sarrai da bin bid'a da bin san zuciya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu daren talata